بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين yau sha ɗaya ga watan ai yau sha ɗaya ne ko? sha biyu ne? na kan sha ɗaya ne sha ɗaya ga watan zulƙada sha biyu ne? to ga watan zulƙada shekara ta dubu ɗaya da hular da bakwai wanda ya da shida tara ga watan afrilu dubu biyu da ashirin da shida miladiya ana majalisi namu na daura da muke karatun alwajis fi nahwi wa sarf za mu tashi a mabhasi na hudu a cikin ilimin sarfu المبحث الرابع تقسيم الفعل بحسب اللزوم والتعدي zamu dai sauri yanayin yadda fi'ilai suka rabu dangane da wato kasancewar fi'ili lazimi ne ko muta'addi lazimi shine wanda wanda baya bukatar maqulun bihi galibi sai dai ka kawo mashi zarf ko kuma jarwal majul kawo shi jumla shi kuma muta'addi shine wanda yake nasaba fulun bihin sa kai tsaye yan qasimul fi'l ila lazim wa muta'addin fi'li ya kasu zuwa ga lazim da muta'addi فالفعل اللازم هو الذي لا ينصب بعده المفعول به شيني wanda baya nasaba maf'ulun bihi bayan shi مثل حضر المؤمن للمسجد مؤمن يا أهل التو مسلاتي قاقلت للمسجد وانا جار المجنون به وصلى فيه صلى فيه شما وانا جار والمجنون به باب مقول به أنا أما أنا إن كان سنك كمير الشيء زما يا مقول به سك كاوش ألف تعدية أحضر وهو كاوش باب باء تعدية حضر به أه أما الفعل المتعدي فهو الذي ينصب بعد بعده المفعول به شي فعل متعدي shine wanda yake nasaba maf'ulin bihin da yazo bayan shi wato yana magana ba ta da baka an buƙaci harfin harfin jar ba ba ta da an buƙaci harfin jar ba shi lazim da ba dole ce ka buƙaci harfin jar kaga an ce lil masjidi fihi da sauransu wa alamatul af'al muta'addiya alamomi da suke nuni cewa lalle wannan fi'ili da muke ma'amala da shi fi'ili ne muta'addi shi na farko suka ce an yasu hattisalul fi'ili ya zama ya inganta ya zama wannan fi'ilin za a iya wato raba shi za a iya hada shi bi bamiri nasbin da wani bamiri na nasba ana kiran bamirin shine ha'ul ghaib a sunan sunan bamirin a'idin wanda ke komawa a lasmin sabiq kan wani suna wanda ya gabata da sun ce ismin zahir wannan shine al-ashhar inda imatin nuhat ismin zahir wani suna wanda yake an fade shi a baya ko kuma ba ba fade shi ba amma dai hankali zai zai kai zuwa gare shi bi sharti ai amma akwai sharadi shi wannan wannan bamiri ya koma zuwa ga ismin zahir da ko sharadi sharadin shine an yakuna a'idu bamiri laysa mazdaran wala zarfan shi ne zama wannan bamirin yana komawa ne zuwa ga ظرف كو مصدري ظرف كو مصدري فتقول الكتاب تكتي قرأ محمد أبي با سيدا الكتاب قرأه محمد كنا مغنى ضميري لي كم فهمتا أو سيدا كتي الكتاب الكتاب قرأه محمد ka qara'ahu wannan zamiri ne da yake koma zuwa ga zuwa ga zuwa ga wato shi shi al-ismu zahirin ismu sabiq wannan al-kitab suna ne suna ne na littafi to kaga wannan sura ne qara'ahu wannan bamiri ne wanda ya'udu ila ismin sabiqin zahir kaga alkitab qara'ahu muhammad wanda littafi ne da wato muhammad ya karanta shi to kaga wannan yana nuni zuwa ga cewa a shi wannan wannan bamiri abinda bamiri ya koma zuwa gare shi wannan sunan to maf'ul bihi ne kai wato fi'li ne muta'addi qara'an yalla fi'li muta'addi shi kuma wannan suna da ya koma to shine yasluhu an yakuna maf'ulan bihi to dan kace qara'ahu wannan fi'il wa fa'il wannan ha'un bamiri ne na maf'ul bihi da amma idza aada damiru ala masdarin aw zarf amma idan da zai koma zuwa ga masdari ko zarf fa inal fi'l yakunu laziman to kaga fi'lin yanzu ya zama lazimi kenan ba ya zama muta'addi ba ya zama lazimi ba muta'addi ba in kace al farhu farihtuhu kaga wannan farishtul farha kenan idan ka ce alfajar saiqaftuhu wani alfajir ai suna ne na zarf ai wato istaqabtuhu fajran ko fil fajri na tashe shi ne a lokacin sallan a lokacin alfajir ko lokacin sallan asuba da sauransu in bayan sai maganan hawul maf'ul ko hawul ghaib wanda yake koma zuwa ga suna zahiri kace kaman addarsu fahimahu zaidun kaga addarsu fahimahu zaidun wannan fahimahu fi'il fi'il fi'il madin ne mabni al fath wannan hawun hawul ghaib ce ta'udu ila ismi zahir shine ad-dars kaga kaga yanzu ya zama wannan shine maf'ul bi wato wannan fi'il ya zama muta'addi afwan al-kitabata al-kitabatu katabaha amr al-kitabatu katabaha amr wannan katabaha wannan ha haul ghaib din ya'udu ila ismi zahir shi ma ya zama maf'ul alama ce na cewa wannan kataba din muta'addi ne kataba muhammadun al-kitaba kitabata kaga yanzu wannan ya zama maf'ul bi amma in ana son misali a kawo suka ce idan barf ne ko in yana komawa zuwa ga barf ne ko yana komawa zuwa ga zuwa ga jarumar majuru ne to ne fi ne lazim in ko ya koma zuwa ga wurin basar kamar ka ce aljulusu jalastuhu aljulusu jalastuhu kaga aljalastuhu ya du'udu ila ila almasdar to kaga wannan shi ma yana cewa wannan muta'addi ne alkalam alkalama takallamtuhu kaga wannan takalla'u din yana koma zuwa ga masdari ne to shi kaga shi ma wannan bai cancanta ya zama takallamtu ba zai zama ba zai zama wannan ba wato na hawo din ba ta wancan bace ba ta wato maf'ul bane ta ta masdar ce sabanin shi wannan da muka ce ad-darsu fahimahu zaid wannan ad-darsu ai fahima ad-darsa zaid fahima zaidun ad-darsa kaga yanzu ya abin nan kamar maf'ul mutlaq da sauransu Allah sa wannan din ya fito an gane ko yawa shi shi shi idan lazim ne in fi'ilin lazim ne ta za ga to dole yana yana koma zamirin nashi yana koma zuwa ga ko dai ko dai wato shibu jumla ko dai wato jarul majrur ko kuma me yake da suna barf yawa kace madhubun ilaihi kace madhubun ilaihi kaga ka ka mishi jarul majrur makhrujun amamakum kaga aka mushi wannan idan mutum na son ya canza fi'ili lazimi ya zama muta'addi baka ce shine ko dai ya kawo mushi alhu ta'addiya ko kuma ya tad'if al-ayn din ce a'lama wa 'allama yanzu sai yanzu kaga zai koma muta'addin kenan ko kuma ya kawo mushi ba'un zahaba Allah bi nurihim wannan bi nurihim kaga shi ma kamar ka ce azhab Allahu nurahum ne shi ma inda taqrir zai zama zai zama wannan to sai yace na biyu an yasiha sawqus min maf'ulin tamin minhu kuma ya zama wato zai inganta shi wannan fi'ili din a canza rininsa a rina shi da rini na ismin maf'ul cikakke kuma ba tare da wato abinda suke nufi wal maqsud bi tamamihi abinda suke nufi cikakke Allah ya hataja ila jari wa majrur kar ya buƙaci jar wal majrur aw dhar li ikmali ma'anahu wajen cika ma'anan kar ya buƙaci jar wal majrur shine abin da muka kawo dazu alkitab muce maktubun kaga ma'ana ta fita cika ba sai ka buƙaci alaihi ko wani ba al maqru qara'a maqru kaga ya cika daraba mabru kataba maktub akala ma'kul kaga ma'anan sa ta cika to shi ko sabanin lazim lazim sai da kace majlusun alaihim sadi majalisun amamaku mafhumun bihi da sauransu wannan kaga lazim ne to idan ya zama fi'ili ya sihu sauhu ismul maf'ul tammin minhu bidun al-haja ila ila jar wa majrur aw bar li ikmal ma'nahu hada yani anna anna al-masuq ism maf'ul wannan wannan kuma wato shi fi'ilin ya zama fi'ili muta'addi tam cikakke amma idan ya zama sai da ka kawo mishi shibu jumla tukuna ka raba shi to wani ya nuna cewa na fi'ilin lazim ne ba muta'addi ba an gane sun kawo abu biyu abu su kawo na uku ba shine qabuluhu ya almutakallim ya zama yana daga ta alamar ta'addi ya zama yana iya karban ya almutakallim kamar barabani fahimani kaga kamar ka ce barabtu zaidan ne barabani fahimani wannan kaga ya almutakallim ce يعود إلى ضرب المسمى وهو زيد أي ضرب زيد ضرب عمرو الزيد ضرب عمرو زيدا to kaga shi kuma zaidan da ya tashi ce baraba ni amru kaga baraba ne nan maf'ul bihi ne to da ka sai ku dan tunga gyarawa wannan sai ku ci alkitab qara'ahu muhammad wannan shine daidai sai a gyara shi shi kuma ha'ul masdar ba su kawo misalin shi a nan ba shi ne muka ce kamar aljulus jalasu aka wannan jalasu ya udu ila lafzul julus to kaga wannan ya nuna cewa shi wannan jalasa din ba ba muta'addi bane ya zama lazimi tunda wannan ha'ul din inna ma ta'udu ila ila ila wannan ila al-masdar na wannan insha Allah ya fito sai mu sai mu ci gaba amma dai wannan da suka kawo shariha muhammad eh to shi ma alfarhu farihtuhu shi ma ne ya'udu ila ila ila ismi lazim in ka ce fariha muhammad yayi farin ciki amma sai ka kawo shi maf'ulun bihi ba ko aga wannan ha'u damirin wannan ha'ul ghaib ne ya'udu ila ila al-masdar kenan so kaga wannan yana cewa fariha lazim ne an fahimta balale in ka ce wane ya farin ciki a ba sai ka kama shakula biyu ba ka ce fariha zaidun sai da ka ce bi maji'ika bi hudurika kaga ka kama shi zarf ne ko kuma wato jarul majrur fariha muhammadun amamaka da idan ka ce alfarhu farihtuhu wannan hawo ne ya udu ila masdar ne shi a fahimta to kaga yanzu wannan hawo din ba ta ba ta wato ba ce wata take koma zuwa ga zuwa take nuni zuwa ga wato muta'addin fi'ili ba da tana nuni ne zuwa ga lazimiyyar fi'ili na haka dan wal fajr istayqaftuhu in ka ce istayqaftu zaidan shi ma dai wannan kaga akwai ba maf'ulun bihi sai dai idan muka ce wannan hawa ne yana koma zuwa ga waqtul waqtul istiqaf din kenan lokacin da ka farkar da shi to shi kenan sai mu ce shi ma yana komawa zuwa ga wato zarf ne yanzu na'am sai aqsamul muta'addi rabaraban aqsamul fi'l al-muta'addi rabaraban fi'li muta'addi yanqasimu al-fi'l al-muta'addi ila thalathati aqsam fi'li muta'addi ya kasu kashi uku akwai af'alun tata'adda ila maf'ulin wahid fi'lai da suke ta'addi da maf'uli guda daya a maf'ulina wa hadhihi al-af'al tumathilu akthar af'al akthar af'al al-arabiyya al-muta'addiya galibin galibin wato kalmomin larabci fi'ilan larabci wanda suke muta'addai ne to galibi maful da suke bukata kawai shine ka baka misali ulaika allazina imtahana Allah qulubahum imtahana Allah fi'l wa fa'il qulubahum kuma shine maful bi ga guda ɗaya ne sai af'al ta ta'adda ila maf'ulain fi'lai wanda suke yin ta'addi da fi'li maf'uli guda biyu imma an yakuna asluhuma al-mubtada wal khabar ko dai zama asalin su mubtada da khabar ne wa hiya dhanna wa akhawatuha wa hiya ma'ruf al-adad wannan galibi wato takaitattu ne ba su da yawa ba su suka fi shahara a larabci ba مثل قوله تعالى فقال الله فقال له فرعون اني لا اظنك يا موسى مسحورا kaga ne wannan mas'ura maf'ul bihi ne gudan na biyu maf'ul awwal din wanne ne shine dhamir din la azunnuka ay la azunnu fir'auna shi kuma ya musa wannan jumla ce mu'tarida la mahalla alhamdulillah ya Allah yawa inni la azunnuka wannan la azunnu fi'li ka innan shine wato dhamiri ne wanda yake ya'udu ila ila ismin sabiq shine fir'auna shi kuma mas'ura shine maf'ul maf'ul thani wa imma an yakuna asluhu ma kana al-mubtada wal khabar ko kuma ya zama asalin su ba mubtada da khabar bane amma dai su an riga asan su a dabi'an su suna yin suna nasaba maf'ulun bihi guda biyu ne wa hiya a'fa wa akhawatuha shine a'fa da yan uwansu da yan uwanta su wanne ne yan uwan a'fa wani ne yawon aba eh kamar su kasa kamar su manaha wasu sukan kai su shida ko bakwai wanda aka galibi su suna da ma'anan ko da al'aba ko al-tahawil ko al-man'u wannan galibi su ne kamar su wannan kasa albasa manaha mana'a sa'ala wahaba ku rubuta manto sai ku rubuta ba aqawa akhwatuha aqawa akhwatuha muta'addiyatun tansibu al-maf'ulayn wa tufidu ma'na at-tahwil aw al-ata aw al-man' ka lafzi manaha kasa albasa wahaba sa'ala kamar ka ce a tsaitu miskinan dinaran kaga wannan maf'uli ne guda biyu shi ma a tsaitu fi'il wa fa'il miskinan maf'ul awwal dinaran maf'ul thani a rubuta sai bari dinga faɗa kawai sai ku dinga sa misala manaha Allahul insana aqlan manaha Allahul insana aqlan منح الله فعل وفاعل الإنسان مفعول الأول عقلا مفعول الثاني كسا زيدا ثوبا بذلك أكسا با وانا شاك يكي قوي كسا كسا محمد زيدا ثوبا هذا كسا محمد فعل وفاعل زيدا مفعول الأول ثوبا مفعول الثاني سيكما البس البست عمرا ثوبا البست فعل وفاعل آه عمرا مفعول الأول ثوبا مفعول الثاني سي وهب وهب الملك زيدا بردة وهب الملك زيدا بردة وهب, وهب الملك فعل وفاعل زيدا مفعول الأول بردة مفعول الثاني guda nawa kenan yanzu ba kawo hudu to na a kun kawo a ba a ba ba shine farko ba a ba wa wato ai ita ita umul ba ai ko to a ba sai kuma me sai manaha sai me sai kasa sai albasa sai wahaba biyar kenan biyar kenan sai kuma mana'a kun sa mana'a ko sai sa mana mana muhammadun muhammadun alkasula jaizatan mana muhammadun fi'l wa fa'il alkasula maf'ul awwal jaizatan shi ne maf'ul thani na shirya kenan to kun ga dama ku iya kara da sa'ala shi ma ya daga cikin akhwatu aza a wasu lokuta ya je kuma dai ko shi kace sa'altu zaidan ana iya ce ana iya sa mishi tace sa'ala Allahu al-afiya sa'ala zaidun zaidun Allah al-afiyata to muje muje ko sai na uku fa'alun ta ta'adda ila thalathati mafa'il shine fi'ilai wanda suke ta'addi da maqulai guda uku wannan galibi asalin su af'al ne qalbiya na wato banna sai aka kawo mata fa ulhiqat hamzatu ta'diya sai aka samu hamzatu ta'diyan nan saboda ta zama tana yin wato ta samu fi'ilai guda guda uku wa huwa babu a'lama wa ara wa hiya mahdudatu al'adad su ma dai daga gune ka qawli ta'ala ka amfana Allah ta'ala kadhalika yurihimullahu أعمالهم حسرات عليهم كذلك يريهم الله يريهم إلى مفهول الأول أنا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم دوا وأن يريهم أي يري يري الله إياه دوا سوى وأن هم شنو مفعول الأول أعمالهم مفعول الثاني حسرات مفعول مفعول الثالث أعلمت زيدا الإسلام ناتيا أعلمت زيدا الإسلام ناديا أعلمت فعل وفاعل زيدا مفعول الأول الإسلام مفعول الثاني ناديا مفعول مفعول ولا ولا بيكي مفعول الثالث galibi ai mun taba mun taba yin wannan a baya muka ce wannan najiyan ai annan annal islam najiyan wannan zaka takririn wannan annan wanda to mu je ba mu da lokaci mu ci gaba ba matsala anan ko wannan ba ka zo ba wajen wannan sai kun gyara shi an yi sai tisal fi'il bi dhamiri nasbin a'idin ala ismin sabiq bi sharti an yakuna a'idu dhamiri laysa mazdaran wala zarfan wa taqulu al-kitab qara'ahu muhammad wannan walfajar istaiqaftu sai zaba istaiqaftu fi waqtil fajr istayqaftuhu fi waqt al-fajr wanda al-fajr sai ya zama yana magana zuwa gaban hawlin kaga sai ya zama yana kuma zuwa ga ai ya'udu ila ila zarf ai ila waqt al-fajr sai al-mabhath al-khamis mabhathi na biyar taqsim al-fi'l bi hasab al-bina' lil ma'lum aw al-majhul yanayin ina jin mun yi wannan a baya mu ci gaba dai malaunan bi shi haka murul kiram kawai yanda fi'ilai za a iya raba shi fi'ili za a iya raba shi ta fuskan bi hasab al-bina lil ma'lum ta fuskan ginin shi gini na ma'lumi wanda aka sani awal majhul ko kuma wanda yake an jajjace wane ne fa'ile wane ne fa'ila yan qasimul fi'l ila qismayn min haythu al-bina lil ma'lum wal bina lil majhul da farko akan mabni lil ma'lum wa huwa ma dhukira ma'ahu fa'iluhu shine wanda aka ambaci fa'ilin sare da shi مثل خلق الله الإنسان في أحسن تقويم خلق الله الله هو الفاعل اسم الجلالة سواء كان أم فدي شيء مبني للمجهول وهو ما حذف فاعله وأنيب عنه غيره شنو wanda aka share mishi fa'ilinsa aka kawo wani ya zama na'ibinsa wakilinsa ka qaulihi ta'ala wa idza quri'a al-qur'an wa idza quri'a kaga quri'a mabni lil majhul fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamuna shi ma mabni lil majhul بناء الفعل الماضي للمجهول ga inda suke ake bina'in fi'il madi idan ya zama lil majhul ne idan buniya fi'il madi lil majhul idan za a mishi bina'i lil majhul fi'il madi dhamma awwaluhu farkon sai a masa dhamma wa kusira ma qabla akhirih abin da yazo karshe gaba da karshen sa sai a masa kasara mithlu hufiza hufiza dhamma awwaluhu hu wa kusira ma qabla akhirih fi حفظ الدرس لعبت الكرة لو ضم أوله عي ما قبل آخره وانا تاء تاء تأنيتجه ويتبع ذلك ما يأتي to kuma duk da haka za ka gina shi akan haka abin da zai bi bayan wannan abin ƙa'idin da muka gaya maka shine abin da zai zo gaba idan kana al-madi fi'lan naqisan idan ma fi'il madi fi'li ne naqis wato wanda ya zo a ƙarshen sa akwai harfin illa misal da'a kaman da'a daraba thumma buniya lil majhul sai ake son a gina shi lil majhul bumma awwaluhu sai a mishi a mafarkon nasa shi ma bamma wa kusira ma qabla akhirih kadhalika shi ma dai na gaba da ƙarshen sai ya zama gina da kasara amma dai wa kullibat alfuhu ya sun sa wa qubila wa qubilat a wa kullibat ya rashi wa kullibat alfuhu ya sai wannan alfin nasa na ƙarshe shi kuma sai a canza shi sai ya zama ya kuma wannan shine kaida sai a ce ya qala du'iya khalidun ila alkhairi wa rumiya alhajar rumiya madadin rama du'iya madadin da'a da biyu idan kana almadi ala wazni fa'ala idan ya zama madin yana kan waznin fa'ala ne mislu sharaka khasama kaga fa'ala tabi'a dhamma al-awwal sai bi dhammi wato bammi na farko za a yi mishi bamma a farkonsa wa kulli ba akwai babu ku sa kwamma wajen awul sai ku sa babu wa kulli ba alfu fa'ala ila wawi shi kuma alfun na fa'alan nan wani alfun na fa'ala an gane na wazanin fa'ala din wani alfun nan sai a juya shi ya zama wawun li yunasiba bammal awwal saboda ya dace lil munasaba ya dace da bamman farko li'anna li'anna bamma la yunasibuha illa al wawu wawun ne shine yake yake dacewa da ita kamar yadda al-fatha la yunasibuha illa al-fatha wal kasra la yunasibuha illa al-ya to anna lil munasaba ne fa yuqalu shurika madadin sharaka kaga shurika bum awwaluhu gashi nan shu shu wa qullib alf fa'ala ila wawin gashi ba sharaka ba shurika akwai wawun a wurin kuma wa kasre ma kamar akhirih shine rika ri shurika shurika aliyun fil tijara an sa shi a cikin a cikin kasuwancin wa kutila al'adu sai kuma idza bada bi ta'in za'ida idan ya fara da wata ta'un za'ida da aka kara lil mubawa'a wata take yin mubawa'a kamar al allama fa ta'allama an gane kaga wannan lil mubawa'a ce kamar da muka faɗa a baya aw gairiha ko makamancinta مثل تعلم تزلزل kaga wannan ta'un ce ta mubawa'a bumma awwaluhu na farkon sai a mishi bamma wa thanihi da nabiyin wa khusira ma qabla akhiri na kusa da kashe kuma sai a mishi kasara in ta'allama da kace tu'allima ta'un na farko bamma tu u na biyu shi ma bamma shi ma bamma shine sa suka ce bumma awwaluhu wa thanihi ma qabla akhirih shine wannan lamunin tu'ul li li kaga tu'ullima tu'ullima alquran wa tuzilzilatin nufusu min hawli almusaf rayuka sun girgiza saboda wato razanin wato ciwon da mai ciwon yaje fa idza kana ba'da tanihi alf fa'il amma wannan kaidan idan ya zama wato nabiyinsa fa idza kana ba'da tanihi alf fa'ala idan ya zama wato bayan na biyun akwai wato alfi na fa'ala ma'a zati ta'i aka kara mashi ta'un auren kamar ta'alama asali alama ko fa'ala sai aka kara mashi ta'un ya zama ta'alama taqatala to bumba awwal huwa thani na farkon da na biyun sai a mashi bamba wa kullibat alfuhu wawan wannan alfun din abinda alfun ce ta ta wato tasrifi sai a juya ta zama wawun mithlu tu'ulima tusuliha maimakon tasalaha ta'alama wannan wa alifun din sai a juya shi ya zama ya zama wato wawun tu'ulima na hudu idza budi al-madi bi hamzati waslin idan aka fara fi'il madi da wata hamzatu waslin mithlu in faraja iftakhara istaghfara alawa bin in fa'ala to bumma awwaluhu na farkon shi ne hamzatul wasul din to shi za a yi bamba yanzu wa thalithu da kuma na ukun sa ba na biyan ba fa yuqalu unfu rija amma wannan harafin wannan wato harakan hamzatul wasul yana fadi idan ka kawo mushi wani harafi ka banin kamar wawu wanfu rija amma idan shi kadai suka ce unfu rija da yawa ana kuskure a wurin nan sai ce infurija ba daidai bane unfurija انفرج الأمر افتخر افتخر بالنصر استغفر استغفر ضم أوله همزة الوصل وثالثه ما ثالثه وانا تاون استغفر وانا فاون انفرج وانا تاون افتخر مجي أقول akwai inda aka sami wannan idan misali da ya zama ajwafa wanda daga ajwafin gaba muje muje ga ajwafin gaba idan kana al-madi fi'lan thalathiyan ajwaf idan kuma ya zama wato madin fi'li ne thalathi ajwaf ajwaf shine wanda yake wasabahu alif ko tsakiyar sa akwai alif to ya zama fi'li ne thalathi amma ajwaf mithlu sama ba'a to in ka maka mishi ina ilma juhul sai ka ce kusira awwaluhu farkon sai ka mishi kasara wa kullibat alfuhu ya'an shi kuma alfun din suka juya shi ya zama ya'u wani ajwaqun wannan harful ajwaqun alful ajwaqun sai ka juya shi ta zama ya'u fa yuqalu sima ramadan dabi'a fa idza kana al-ajwaf za'ida ala thalathati ala thalatha idan ajwaqun ya kara ya kara akan harafi uku harafi uku fa lahu halatu ya da wasu halaye yana da wasu halaye imma an ya kuna ala wazni af'ala in ya zama yana da wazanin af'ala ne mislu aqala ahaba aqala ahaba aqala Allahu asratahu Allah ya cire masa aibubukan sa aqala min al-bai'i wato ya ya ne mai qala kawai a bashi ciniki da sauransu fatu bambu hamzatuhu sai hamzansa sai a sai a mata bamba wa yufsaru ma qabla alfihi wanda abin da ya zo gabanin alfin dinsa sai a can a mishi kasara ita kuma alfin alfi sai ta subihu ya Allah ta zama yawon daga baya kama uqila bun ba hamzatuhu gashi u ma qabla alfihi asalin sa a qala ne ko to qafun ita ce ita ce ta buga gabanin alfin din sai a mata kasara zama uqi to kuma al kasra la yunasibuha illa al ya idan fatanqalibu alfu af'ala ila ila wannan shi aqala alfa aqala nin ila ila liya sai kace uqila uqila muhammadun ala al-amal amma sa murabus shine iqala wa uhiba bi tariq to sai na na biyu dai daga cikin halin shine wa imma an yakuna ala wazni in fa'ala wa ta'ala ko kuma shi ajwab din ya zama ya ka za'id ala salasa amma kuma yana kan wazuni in fa'ala da ifta'ala mithlu in haza ikhtara in haza in fa'ala ikhtara ibta'ala fa yuksaru awwalu to anan sai shi na farkon sai ka mishi kasra wa thalithuhu me na farkon yanzu hamzatul wasli hamzatul wasli shi na farko wa thalithu da kuma na uku shi ma sai ka mishi kasra wa tuq wa tuqallabu alfuhu ko wa tuqlabu alfuhu ya ita kuma alfu din shi ma ta take zama yawo saboda mai ai kasra dai gabaninta al kasra kuma la yunasibuha illa al ya sai ka ce in ikhtara ne to ya ce wa wannan yuksaru awwalu sai ka ce ikh ikh wa thalithu me na uku ta'un ikhtira sannan kuma wannan alifun din na ilhaza din ikhtara wannan alifun din ta ta shi bunyan mazunsa sai ya juya shi saboda ya zama yayi yayi munasaba da shi kasara din sai ya zama ikhtira inhiza na uku wa imma an yakuna ala wazni istafa'ala ko ya zama ya zo akan wazanin istafa'ala mithlu istaqama istamala fa yubammu awwaluhu na farkon sai a mishi bamba wa thalithuhu sai da kuma na uku wa yuksaru rabi'uhu amma na hudun sai a mishi kasra wa huwa laysa ma qabla al-akhir amma ba shi ne fa karshe ba ba shi ne na kusa na karshe ba wa inna ma ma qablahu abinda ke gabaninsa shi ne na karshen wato kallabu alfuhu ya'an sai a juya da alfu ɗinsa zama yawon fayuƙalu sai a ce ustuqima alal haqqi kaga anan ka ka'idan farko suka ce yubanmu awwaluhu kaga u wannan hamzatul wasli thalithuhu ta'un ustu wa yuksaru rabi'u ina rabi'uhu qima wannan qafun yawwa ka kuma dama ba shi ne ma kawal akhir ba ai ga wancan kawal akhir yawwa to shi haka haka yake shi kuma shi ma kuma yawo wannan yawo din asalin sa kaga alifun ne sai aka juya shi zama yawo lil munasaba aka juya shi zama yawo lil munasaba wa idza kana al madi to da ka je ku dauke wannan azumin ka'ida cewa shi alqalbin wannan wajen da ake alqalbu wajen alif da yawo shi kullum ana yin sa ne saboda ya dace da ya dace da shi wannan harkan da aka samu da aka samu shi tantabiqu ala ma kana asluhu al alif wal wa fal kasr la yanasibuhu illa al ya to da kai da'iman abadan ko asalin sa in ka juya shi asali zuwa ga mazdarin sa ko zuwa ishtikakin sa zaka zai zama alifun ne ko wawun ne to amma dai mutukar zaka mishi mina ilma mashhur ya zama abin da yazo gabanin sa shine kasra to al-kasra la yunasibuha illa al-ya to da kaza ka juya shi zama ya'u bi ghadin nazar an aslihi asl asl al-alif din asl al-alif din wawu ne ko ya'u wa idza kana al-madi idan kuma wato fi'il shi madin nasa ya zama mudha'af thulathi ya zama mudha'af ya zama ya da shadda ko ya da wato harafi guda biyu min jinsin wahid kaman shadda kaman hadda ne hadda haddada hadama da ɗaya ne in aka ce haddal bai ko haddal ha'id kusan shi ma ya rushe shadda da hadda iktufiya bi bambil awwal shi kenan kawai shi yanzu na farkon na farkon shi za a mabamma sai yi kalu shudda da hudda sai dai in za a samu allabs tsakanin shi da filin mabari'insa sai a yi tafkiki kamar da kuka sani a baya an fahimta inda yanzu misalin ka ce shudda bilayil majhul shudda umarni kake bashi duk ɗaya ne to wanda za a samu allabs to wannan da'iman abadan irtifa'an liltibas sai ka shakkun wannan shi tadhifin nasa amma an ba aka ba sai ka bashi aka shudda din huddal ha'il fa idza kana ruba'iyyan in kuma ruba'i ne ruba'i mudha'af amma وهو ما كانت فاؤه ولامه الأولى من جنس واحد وعينه ولامه الثانية من جنس واحد كما أسأس زلزلة مكفر أبايا مثل زلزلة فيضم أوله فرقا في أبوش ضمة ويكسر ما قبل آخر شيء زلزلة عشان الله يأتي إذا زلزلت الأرض زلزالها كو زلزالها أه؟ يا تقرأ زلزالها أنا أريد يا أهل أريد ما لي فيه idan kuma fi'il ma fi'il ya zama fi'ili ne ala wazn istaf'ala aw da mafa'ala ba kenan istaf'ala amma kuma ba ajwa ba kaman wanne kaman istakharaja ya ya zai zama bina ilmi tuhudin sa istukhrija ko ustukhrija eh ustukhrija yawa ustukhrija shi ban muhammadul wasli wannan shine kaidan ai ban muhammadul wasli da kuma wannan tawun nan tawun ita ma shine salif ustu shine salif sai ka mishi ban ma wa kasr ma qabla al-akhir ustu'ina ustu'ida ustukhrija haka za ka yi masa in kuma ka kawo shi wani bawon gabani shi kenan wannan kuma ka huta ma kanka to ka kawo mubari'i wannan idan mun yi magana kan madi ne thaniyan idza kana al-fi'l mubari'an idan fi'l ya yalla mubari'i عند بناء الفعل المضارع للمجهول ان كان كان كلمه فعل مضارع كمش بناء المجهول يضم اوله sai kai wato farkon sa bamma wa yaftahu ma qabla al-akhir wanda yazo gabanin sa na karshe gabanin karshe din sai ka mishi fatha mutlaqan shi a saki haka yake mithlu yudrasu aga bamma awwalu yu da kuma fathu ma qabla al-akhir shine ra yudrasu wa yul'abu wa yudrasu fil jami yudrasu fil jami'a wa yul'abu bil kura ko bil kurra to sai ku share wannan wawu da bata فإذا كان ما قبل الآخر واوا إذا يزم أبن دك قبل نكر شن واو ne ko auya an koya koya un kulli bata alfan sai a juya su su zama alfun mislu ya'umu yabi'u to in za ka ce yu'amu fil bahri yu'amu fil bahri me ma'anar sa ana yin ninkaya cikin ruwa cikin teku wa yuba'u fi suqi haka zaka mai da shi to shi ko kaga wannan akasin aka san yadda muka dinga jujuya jujuya jujuya wannan ka'idan mu jujuya zama ko asalin sa alif wawun ne ko yawun sai mu juya shi zama yawun to shi kuma wannan tantabiqu ala ma kana asluhu wawan aw ya'an la'an al-fatha la yanasibuhu illa al-alif suka ce to yuba'u yu'am haka zaka mai da shi awwa in koda ka ce yasumu ne suka ce yusamu kaga wannan yasumu asalin sa wawun ne in ka ce ya bi'u asalinsa ya ne sai ka ce yuba'u wannan haka shi ita shi kaida take inda a fi'il mudari'i ne fi'il mudari'i zaka kawo alif lil munasaba saboda shi fatha ne shi kuma fi'il madin za ka kawo ya'u lil munasaba saboda shi kasra ne wa idza kana al mudari' wawan aw ya'an idan kuma mudari' yalma akhir al mudari' yin lokacin mudari' yalma wawun ne ko ya'u kulli bata'in al bina'il majhul alfan ita ma su ma dai sai a juya su inda albina lokacin da zaka bina ilmatu lokacin da zaka gina su gini na majhul su zama alifun misal yad'u wa yakwi yakwi yana guga wa naqulu yud'a ka kamar shi alifin ko ila islam yukwa afaw kaga shi ma kamar da shi saboda haka dai haka dai kayan take tantabi tantabiqu ala ma kana asluhu wawan aw ya li anna al fatha la yunasibuhu illa illa al alif ayan fafata to mu ci gaba sai al-mabhasu sadis mabhasi na na shida tawkidul af'al wato yanayin yanda ake karfafa fi'ilai bin nuni da kuma nunu tawkidi ko al-muhaffa ko al-mutaqqala al-thaqila ko al-khafifa wa yanqasimu al-fi'lu ila mu'akkadin bin nuni wa ghayra mu'akkadin biha fi'ili kana iya raba shi ya zuwa ga fi'ilin da ake iya yi masa ta'akida karfafa shi da nunun ko kuma a ƙi karfafa shi da nunun din walin nunin da to tu'akkidu fi'il suratani ita nunun da take karfafa fi'ili tana da sura guda biyu a na farko akwai nunun tawkid taqila wacce take da mushaddada ce wannan wa hiya nunun mushaddada mafruha na biyu kuma nunun tawkid khafifa wa hiya nunun mufrada sakina amma kuma littauki da ce ita ba wa qad ijtama'ata fi qawli ta'ala Allah ta'ala ya tara maka so sun taru a waje daya a wurin Allah ta'ala a wurin fadan Allah ta'ala wala illa ma fa'al ma amuruhu la yusjananna hada nun at-tawkid at-thaqila wala yakunan nun at-tawkid al-khafifa Allah ta'ala ya tara maka shi waje guda Allah mai iya misali mala yace wa tuhaddidu هذا النوع زمن المستقبل زمن الفعل في المستقبل ita wannan wato hadidu hadhihi nun ko wannan nunun din tana iya tana iyakance inda za ta yi aiki ne ta hadidi shine hududin aikin ta lokacin al-istiqbal ba hadir ba kaga nan ka kama ana ga maka fi'il madi ya fi'il madi ya fita sanaka fi'il mudari'i ad-dallu 'ala al-haliyya wal hadir shi ma ya fita sai da fi'il mudari'i ad-dallu 'ala al-istiqbal an fahimta wannan shine mafhumi din yace wa hadha yafassul al-ayat kaga wannan yana fassara maka wannan abu magana bai zuwa al-madi la yu'akkadu biha la shi madi ba a karfafa fi'il madi da nun nun tawkid at-thaqila wal khafifa da anna ma'anahu la tanasab ma'aha saboda ma'anan bai dace ma da nun tawkid ba to da me ake yi ta'kidin fi'il madi shine da ya da ina shi ya kamar su qat qad aka ga fi'il madi yake shiga qad aflaha al-mu'minun da sauransu inda in sun shiga in ya shiga fi'il mudari'i wani lokaci yakan zama litaqi wa takfir ma ba saboda ba tawkidin ba idan wani lokaci yakan zama litaqidin kuma na biyu al'amru yu'akkadu bi hadhihi la shurut to kaga shi dai fi'il amri saboda dama da fi'il amri ai mustaqbal ne saboda haka shi eh ana yin ta'kidi da nunin tawkid at-thaqila ko al-khafifa ba tare da wani sharadi ba kawai zaka zaka iya kayanka la'anna ma'anahu al-mustaqbal saboda ma'anar shi mustaqbal ne wa zalika yatanasabu ma'a isti'malaha kaga wannan ya dace da yin aiki da nuna tawkid din dama wanda dama ita tana da alaka da istiqbal da misal qawli ka an fadi na isma anna kalam Allah isma anna kalam Allah amma kuma at-ta'kidu at-ta'kidu shi kuma duk da shi at-ta'kidu bi wato bin ya ake ta'kidu fi'l al-amri bin nun bin nun at-tawkid at-thaqila aw al-khafifa yajuzu bila shurut walakinahu jaiz sai dai shi halacci ne kawai an fahimta ba dole bane ba sabani ko fi'il mudari da wani lokaci yakan zama wujuban ma wani lokaci yakan zama kuma qaribu min al-wujub yakan zama kuma jaiz shi ma yakan zama mumtani ko mamnu' a wasu wurare to isma anna kalam Allah shi sun kawo shi al-fi'il mudari shi kuma kama huwa mashhurun anhu kamar yadda ya shahara fi'il mudari yasluhu ma'anahu al-hali wal istiqbal shi zai ɗin iya zama lilhal ko al istiqbal ai haka ne muka san shi a fi'il madi ko fi'il mudari shi amma kuma dai anan wata lakhasu ma'anahu al istiqbal bi dukhul nun alayhi amma da ranar fi'il nunin ta shige shi to ma'anarsa zai zama ya takaita ne kawai akan istiqbal an fahimta wa laqad qasama sarfiyuna malaman sarfu sun raba hukuma hukuncin sa min haythu qabul tawkid bin nuni ila sita aqsami ta yanda zai karbi nun tawkidi zuwa kashi shida na farko المضارع الواجب التوكيدي مضارع wanda dole sai ka mishi tawkidi wadhalika idza waqa sai ku ga sharda idza waqa jawab al-qasm in ya zama jawabi na rantsuwa da akai musbatan ya zama wata jumla ce thabita ghairu manfiya kuma wa taqaddamatu lamu jawab al-qasm gabanin sa akwai lamu lamun na jawab al-qasm da ta da ta gabace shi duna fasilin bainahu wa bainal lami tsakanin shi fil mudari'in da shi lamu lamu lamu jawabin lil qasmi din babu babu wani shamaki an ga an ga sharɗan guda guda uku suka fada jawabin lil qasmi musbatan ghayr manfi sannan kuma an yaku an yattasila bilami jawabin lil qasmi kamar inda Allah ta'ala ke cewa wa tallahi la akidanna asnamakum tallahi rantsuwa ne kuma rantsuwa ba kaga akidanna kuma ya zo bayan rantsuwa lamun din ga lamu jawabil qasmi kuma duna fasilin kuma ba jumla ce jumla ce musbata ba jumla ce nafiya ba ai kaga wannan sharadin ya cika to in aka in aka samu muzari a wannan halin to ya zama wajibi ba ya zama wujuban sai an kawo shi nunul tawkid sai al-mudari al-qarim min al-wajib in suka ce al-qarim min al-wajib ai fi hukm al-wajib لأن لأن استعمال النون لأن استعمال نون التوكيد فيه أكثر وأشهر يا في شهرة kaɗan ne aka ji wani lokaci ba a amfani da shi shi na suka ce qaribun min alwajib amma dai ba kuma wajib ba kamar suna mu'akkala kenan ko a wurin malam fiqh al mudari al qarib min al wajib mudari inda yake kusa da wajibi a sa mishi nun tawkidi wa zalika idza waqa'a fi'l al shart li harfi shart idan wato ya zama fi'ilin sharɗin li halfi sharɗi in idan ya idan wato ya zama fi'ilin sharɗin ya haɗu da wato in a sharɗiyya shine in anan alladhi tasalat bihi ma az-za'ida wata kuma shi in a sharɗiyya din kuma ta haɗu da kuma ma az-za'ida ta ƙari to wannan wannan wato ja'iz ne amma kuma ja'izun mu'akkad kamar suna ce mu'akkada misali an fahimta shi ka sa mushi za ka iya kamar wa in ma ta khafanna kaga in ta zo gabaninsa da kuma ma az-za'ida sai ka ce ta khafanna wannan shine al-ashhar wal aqlab inda al-arab amma idan kaga za ka ce wa in ma ta khafu to saboda wannan jawazin ne ko da kadan ne shine sa suka ce al-mudari al-qarim lil wajib ba kai bai kai wancan kati ba shi wancan dole sai haka aka saka larabawa na yi larabawa an samu in sun an samu rantsuwa an kaza an samu kuma lamu jawabil qasmi al muttasil bi fi'lihi fi'l mudari to fa innahu wajaba fihi al maji bi nun al tawkid al thaqil aw al khafif amma shi anan inda ta zo al muttasila aw al muqtarina bi ma al za'ida to fi'l mudari inda yazo al aghlab wal ashhar shine su mushi ta'kid nun nun tawkid walakin sumi'a على النادر تجريد الفعل عن عن النون كتي وإما تخافوا أو إما تخافن با وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء سينا أكو المضارع الذي يكثر توكيده مضارع إن غالبي سوني سكا فشهر أو جل رباوة أنا واتو ana wato akada shi ana wato takirinsa karfafa karfafa lance da shi na farko suka ce huwa al-mudari alladhi yaqa'u ba'da ma yufidu talab shine fi'il mudari da yazo bayan abin da yake fa'idantar da al-jumla ce talabiyya kamar misali a ce litajtahidanna kaga wannan lamu lamu al-amr ce ai jumla ce talabiyya ko to sai a kawo shi nunin yanzu wannan shine al-aqla yakan zo a wajen jumla talabiyya din ma jumla baladiya ce ta zo a isma kalami sai ce isma anna kalami kaga jumla ce baladiya baladiya amriya awin atalaw bil amri kenan awin nahi ko kuma ko kuma wato hani da ne ya kace wala tahsabanna kaga wannan hani ne wala tahsabanna Allah ghafil amma ya'malu zalim ko kuma awil istifham ko kuma istifham istifham shi ba wannan galibi akan kawo mushi jumla ta'kidiyya ayan kawo mushi nunu tawkidi ga fi'il mudari ya ce hal ta'kulan hal ta'kulan ta'am zaka ci abinci kaga ta'kulanna ya zo bayan jumla ce istifhamiyya aw al-'ard wannan al-'ard ai mun faɗa shi a baya me shi al-'ard shine kamar kana bujiro mutum haka kana bujiro masa wani magana haka da dan laushi haka kamar kana son amma yayi baka ci abinci ba shine al-'ard bi rifqin walid galibi ana bayyana su ala law laula lauma wato sanin waɗannan al'ardu da at-taraji da waye da waye da sauransu shi ke sa wani lokaci ka iya fasala qur'ani ba ko akwai lokacin da aka laula ta zo a qur'ani ba ba ba da ma'ananta a balaga so in baka san wannan wajen fasalawa sai kaga baka fasala daidai ba sai ka tsammani tamanni ne ko ba tamanni ne ba wataƙila kusan ma ana ma ana ma wato taubihi ne dan me musu kaza ba ba wai ina ma su yi kaza ba haka ba an fahimta so za ka duba ka gani a yanayin kayyun da ya zo suka ce ala ta zuwan nan na kaga wannan ta al'arbu kake masa ba ka zarce mu ba ala ta zuwan nan na sai kuma suka ce at-tahdhib at-tahdhib shi al-haqqu shine ka dinga nisashe da mutum haka yi kaza shi ma dai akan zo da laula da lauma da halla din halla tuhsinanna ila al-masakin halla tuhsinanna ila masakin aka zo tamanni tamanni shi ne laita da al'alda halina halana min shufa'a fa yashfa'u lana to ina ina wannan din ina wannan din wanne ne za a kawo halin duk da jumla ce istifhamiyya amma kuma tamanni ne ai ba suna buri ne a samu masu ceto ba amma wanne ne wanda zai zo da wannan wanne ne ya zo da kamar laita shababa ya udan na yauman ba ana cewa alalaita shababa ya udu yauman ba ta ce alalaita shababa ya udan na yauman ya udan na kaga shi ma mu'akkad bi nuni tawkid at taqila sai kuma annida eh baji ba eh ba wannan manna manna ai na asali ne wannan na asali ne wannan sai kuma annida wajen kira wani ne misalin nida akwai tunawa shi ne dai za ka iya kawowa ka ce ya muhammad la ta'sayanna walidaika ko ya la ta'sayanna muhammad muhammadin walidaika la ta kaga la ta'su ne ai amma sai ka sai ka yabo bayan wannan duk da wannan la din jumla ce nahiya amma dai ta ta bo bayan bayan wato nida'i sai a tamanni da a taraji kusan dai ku je ku duba la'ana Allah ya hudithu ba'da zalika to zaka iya cewa a jawazi la'ana Allah yuhdithanna la'ana Allah yuhdithanna ba'da zalika zaka iya kawo wannan zai zama kaman a tamanni kenan arraja afwan arraja wanne yin tamanni tamanni mun kawo shi alalata shabab yahudanna yawma ko to to shikenan مثل قوله تعالى كما قال الله تعالى ولا تحسبن الله غافل عما يعمل الظالمون يعني كان مكم مثالي نا النهي كو وانا مثالي نا نا النهي نا نهد المضارع الذي يقل توكيده مضارع عند galibi ba a cika jin larabawa suna suna suna kawo shi nun taukidi ba haka aka ji suna yi amma kuma ba hawa ma sun hana amma su al-ashmuni su ibnu malik su ibnu junni da sun faɗa cewa da wanda yace ya hana kawai ya hana da zatansa don qur'ani ya zo qur'ani kuma shine hujja al-mudari alladhi yaqilu tawkiduhu wa huwa al-mudari alladhi yaqa'u ba'da la an-nafiya shine wato mudari da yake ake samu sa bayan la an-nafiya ba nahiya ba nafiya مثل قوله تعالى كان فعل الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن وانا لا تصيبن وانا نافية اي اما سي بيتي لا تصيبوا با سي لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة wasu daga cikin jumhurin ahlul lugha suna hana ai taukidin fi'il mudari alwaqi ba'da la annahiyya amma da yawa malamai sun musu raddi sai ibnu malik sai ibnu junni ibnu junni a sharhin sa da yayi mana alfiya yayi raddi sosai akan wannan ce babu wani dalili akan sa sai ta musamman manhaj salik ila alfiyat ibn malik yace yace laysa bi sahih ba gaskiya ne ba ba gaskiya ne ba kuma ga qur'ani yana bi masa baya kuma shine mazhabin ibnu junni kuma shine mazhabin ibnu malik bi alfiya to sai na biyar al-mudari alladhi yakun tawkidu aqalla min al-qalili shi wanda ba shi wani aqalla ba ba qalil ba shi aqalla min al-qalili shi ma wato kadan ne ba a cika da larabawa suna yi ba wa huwa al-mudari alladhi yaqau ba'da lam shine mudari da yake ake samun sa bayan lam saboda lam ayin tana da alaka da lam abin da ya suka faɗa ka ai lam in ta shiga cikin fi'il mudari ba tana kuma da shi ma bi ne ba to ya kuma za a yi kuma ma bi kuma ya zama ya zama mu'akkad kaga wannan kada khalafa khalafa alqaida yawa saboda haka suka ce wannan aqalla min alqalil amma kuma dai an samu wasu daga cikin mawaka suna yi yace mithal qawli sha'ir kamar fadin mawaki na Abu Hayyan al-Qafasi yahsabuhu al-jahilu ma lam ya'lama shaykhan ala kursiyihi mu'ammama wannan yana sufanta wai nono ne na na dabbansa kuma aifari ne to idan ya dai wani kumfa a sama kaga kumfan zai danyi wani dan alama kan wani askin haka wai ya sabahu jahilu wanda bai san cewa ba mutum bane a wurin zai tsammani malam ya'lama ai malam ya'laman ko ya'lamanna shine ana wannan wannan an mai da ko da ka ce ya'laman wasu sun kawo wakan haka ya'laman ko kuma saboda daruwa shi'riya aka cire mata wawun saboda lil waqfi aka mai da alfa ma alfa da itlaq auren malam ya'lama kai kuma zaka zaka ta taqririn malam ya'laman auren malam ya'lam mutakar bai san shi ba zai tsammanin wai in ya ga wannan kumfan rahwa ya ga wannan kumfan ruwa na laban din zai tsammanin wani wani tsoho ne ala kursiyihi muhammama tsoho ne wanda ya rawani akan kujeransa kalima larabawa yanzu wai du yanzu mai zai buwaka sai nono nono ne da ya kumfa wai kumfan da ya haka to wai kanshi in ka gani wai ka tsammanin wani tsoho ne wanda ya zauna akan kujera ya yi rawani to kaga sai ce malam ya'laman kaga malam ya'laman lam ya zo ga sai aka ce ya'laman na kuma to wannan aqalla min al-qalili amma kuma da ya halatta ya halatta sabani wanda yace bai halatta ba ya halatta sannan kuma akwai wanda wanda ba su kawo ba anan akwai wanda ke zuwa bayan ma az-za'ida ma az-za'ida shi ma wannan aqalla shi ma qalil ne wannan kamar ka ce bimil bimil bimil ya sunan chokoli ya bil aqd bimil aqatin ta'kulanna ta'am bimil aqatin ta'kulanna ta'am to wannan kaga shi ma ta'akulan nan wannan aqallu min al-qalil abin da yafi yafi shahara shine bi mil'aqatin ta'kulu ta'aq kaman bi juhdin ma a'a bi mil'aqatin ma ai mun ce ba da ma a za'ida ko bi mil'aqatin ma ta'kulanna ta'am bi juhdin ma tablughanna to wannan shi ma dai kalil ne ba cika jin shi ba suka ce abin da sa shi ma wannan ya zama kalil saboda ala ta'wili lam ne a wurin inda zaka zo ka juya shi ko ala ta'wili la annafiya akwai inda zaka zo ka juya shi cewa zaka yi la ta'kulanna illa bi mil'aqa yawwa la tablughanna illa bi juhdin to to shi da suka ce to shi ma wannan ma alwaqi ma az-zaida bayr mudari alwaqi ba'da ma az-zaida fa innahu yajuzu yajuzu an yu'akkad bin nun at-tawkid at-thaqila aw aw al-khafifa to sai na shirku ويمتنع توكيده توكيد المضارع في غير الأحوال السابقة yace amma an hana an hana wato fi'il mudari a mushi taukidi ba halin da aka faɗa maka a baya ba akwai wasu wurare da ake masa wannan kuma sai ku dauki shabdan fa'ida akwai wasu wurare da ake masa taukidi amma dai shi ma dai galibi darura lidarura ce fi a wani lokacin nuru taukidi takan shiga ismul fa'il amma daruratan daruratan kaga ni magana mudari ne a yanzu ko to wani lokaci yakan shiga fi'ilun ismu fa'il daruratan kama aqailun aqailun aqailun ahdiru shuhuda wannan baiti ne aqailun ahdiru shuhuda kaga sai kace aqailun ne kace aqailun ahdiru shuhuda wannan ahdiru shuhuda ko dai zama takdiri shine aqailun a anta ka a anta alladhi taqulu ahdiru shuhuda zama akwai jumla ce istifhamiyya ko kuma wannan ahadru shura maqul qaul ne kai ne kake cewa yanzu a qa'ilun ai anta allazi taqulu ahadru shuhuda kun fahimci wannan idan ka ce a qa'ilun na ahadru shuhuda sai zama ai a anta allazi taqulu ahadru shuhuda ko kuma ya zama taqulu ahadru shuhuda sai zama wani ahadru shuhuda maqul qauli ne na shi a qa'ilun din an fahimta yawwa sai zama kamar an tashabbaha shi da fi'il mudari to wannan shi ma ya juzu fa'ida ne yana ya juzu lil darura amma lil darura musamman dai a wajen waki sannan kuma wani lokaci sukan kawo mishi nuna tawkidi kuma a wajen abin da aka same shi bayan bayan at-ta'ajjub shi ma wannan ba a cika samun sa ba amma wannan nadir ne suka aka wani waka da suke hujjar cewa mustabdilin min ba'di ghadhiya suraimatan فأهري به لطول الفقر وأحريا وأحريا كذا أحريا بارك فسر muku مستبدل wai mutum ne wanda yake mutulci sai ka sai shi da aka bashi wa mustabdil min ba'di ghadiya bayan shi filin filin da aka bashi da ya dauka filin ne mai mai wato itatuwa mai wato yabanya sosai to shi sai ya canza surai matan sai ya canza shi da wajen wanda kawai falalan waje ne babu babu ice ya ce fa ahari bihi da tsulil faqari ya ce ai wannan ko ya dace ya zama talauci ne ke masa koyaushe fa ahari bi ce fa ahari wa ahariyan kuma ya dace ya dace shine ahariyan kaga wannan ta'ajjub ne mamakin dacewansa wato kamar a ce wannan mamakin dacewa saboda ai an haɗu hadin dabi'a ta yi ta yi daidai shi gashin marowaci ne ya musanya filin da aka bashi da kusan ku sako wanda ya fi shi amma dan mutunci sai dai ba da fili wanda yake babu alheri a wurin to shine take cewa mamakin dacewan ɗabi'arsa da kuma wannan ɗabi'an filin irin wannan da talauci wa ahariyan ba ga wannan shi ma jawaz ne akwai ta fa'ida da na mutawan baku ba ta alaka da tambayan da da malam Musa ya jiya ko mu juya ina ganin bari sai muka juya sai mu tashi akan wannan fa'idan insha Allah to sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in